shiga sabuwar shekara kowa kuri lalumi ne murna sun Allah da Allah ya la raya ne ya nuna mara daidai wannan lokaci ya nuna mara sabon shekara na shekara da hijira dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda yau ne dubu da alhamar ɗaya da wata kwanan shekara dubu da ɗari hudu da talatin da shida turke nan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu mun gama kora bayan shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai dangane da hidaya na na kamari wanda kamar da sani yan sabuwa sun sun fafawa a bayan shekaru wanda ya jini mutane su shiga cikin yan rukani kamar rukani da za a yi kasance a nan nigeria ana yin sallar layya alhali kuma a makarar nan ne ake kawo wannan ya fi aukuwa a shekaru baya amma da su wasu mutane suka shiga cikin rudani sai su ga cewa to za su daidaita kirayen su ne da da na su guda da yau su fita daga ciwo domin haka ne ma mun gudun kada ya zama layyakin ya saba saboda haka ma har azumi ma sai suna ƙoƙarin alaƙar da sun dace da da cikin suna ganin alamu da su sun dace da idayen su guda da bai duka a sami ba ka ko an bauta da maza in dai su guda da bai su ba da ba da an gani so su su shi har ma su ba sauwa ba a gani ba hali an gani kuma an bauta shawar shi ma sai su ba da sauwa ba don suna gudun kada yin zuwa to shi al'amarin sha'anin ilaya ba wani ba wani rikici don rikici da da shari'a da ɗabi'a Allah ta'ala shi ya halicci sama da ƙasa shi ya halicci rana da wata da taurari ya halicci wannan ƙasar da muke zaune a doron kuma yana cewa a cikin alƙur'ani da hikima ya tsaro na ƙanin da ahilla kun hiya mawaƙin da nasi wal hajj aslan da yake dangane da jariran wata ka ce jariran wata ɗin nan abubuwa ne na ƙidaya da mutane da kuma hajji ma'ana jaririn wata da yakan tsaya ɗin a ganin sirri a yamma sannan kuma ya rika ƙaruwa yana ƙaruwa yana ƙaruwa har ya cika in a tsakiyar mata ba bayan kuma kwana goma sha biyar sannan ya fara rabuwa ya ba rabuwa ya ba rabuwa har ya dawo ɗan ɗan sirri kamar yadda Allah da ake shi haka a kan kwalbunan kudi ya ba sirri sannan kuma ya ɓace sannan ya sake dawowa sirri ta yamma wannan yin haka nan duk gane lokuta ne ga mutane da kuma sanin haji wato ma'anar da alƙalƙi an yi Allah ta ala yi musu hikimar sa a cikin ya sanya wannan duk ya zama ma'auni na gane lokuta in an ga jaririn wata sai a fara kira ɗaya biyu uku har a kai ishirin da tara ko talatin sannan kuma a sake cewa ɗaya biyu uku har zuwa ishirin da tara ko talatin har a ci sai a ce wannan shi ne hawa wannan safar wannan rabi wannan jimala wannan kaza a san lokacin azumi a san lokacin kuma hajji ce kuma mun da hijja ne tara ga wata arba goma ga wata ɗaya to shi ne ita ban sa a hinna to kaga ke da sannan kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace su rubuce ni wa aqulu rubuce ni wa kunzum alaikum fa akmilu fa akmilu salatin azumi bisa ganin sa ma'ana jariri in kun gani ku sha ma'ana ba a sha su in kuma an rufe muku sama ba ku ga jaririn wata ba ku cika idayen kwanaki ba wata shi wata wata wata wata kamari yana yin kwana 29 ne ko 30 baya 28 baya kasa da 29 ba kuma yin sama da 30 baya yin 31 inda mutane suna cikin lissafi sai lissafin sai wani 28 ne sai suka ga jaririn wata wani yana nufin lissafin nasa ko kuskure ba 28 ba ne domin menjadi wata mubaya yang sebelum akhirnya menjadi sebelum dasar yang sini aka zara mutum idan aka ga wata aka fara kibaya sai ya cika talatin ko an yi wasu ba na wata mata shi don dole ce kai saboda wata baya yin talatin da ɗaya ko kuma wa'annan kwanaki goma sha biyu a shekara watanni goma sha biyu na shekara su suka ba da kamalallen shekara mai kwanaki ɗari uku da hamsin da hudu a kamariya sai dai kamariya na ƙara kwana ɗaya bayan wani lokaci a kowace shekara da ke cin masa kabisa ita kabisa ta kan fara ƙara kwana ɗaya kamar yadda shekara kamar yadda wata ke nufi kamar yadda wata wani lokaci ya kan ƙara kwana ɗaya ya zama talatin ko ya kusan ya zama ishirin da tara haka shi ma shekara yana yin yana mara yana cika wani lokaci yana yin ɗari uku da hamsin da hudu wani lokaci yana ɗari uku da hamsin da biyar to yadda aka gane ɗari uku da hamsin da biyar ɗin akwai wani juyi ne bisa wajen su kunkira da shekaru in sun yi juyi to ruwan zama bai ƙara wannan shekara da ta ƙare mana dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida kabisa ce saboda yadda aka gane da aka ga adadin za a iya raba shi da hudu kabisa ce kuma in ka in karba talatin da shi da hudu ya rabu ya rabu ya rabu ita za ta ce in ma ka in ma ka sa da sabi gaba ɗaya ka ce dubu da ɗari hudu da talatin da shi da kace a raba ka raba da za ka ba ya ce saboda ka duk za ta ƙara kwana ɗaya za ta saboda ka za ta yi dubu za ta shekara ɗari uku za ta kwana ka za ta kwana ɗari uku da hamsin da biyar ma'ana watanni a shekarar da bisa watanni bakwai ke cika biyar su yi sauran shekaru kuma shida sun ko sirar shida sun cika haka shekarar ya samu an fahimta ko wannan mun fara al'amuran lafiya ko da kina san wasu wurare ba su fara al'amuran su aiki mun fara a bara ke da ishirin da kuma ga watan oktoba na bara ya zama rannan rannan ne ɗaya ga watan al'amuran domin mutum ya lissafta ya zuwa ya zuwa jiya zai ga an sami shi kwana ɗari uku da hamsin da biyar kuma yin rahotanni in ya kiyaye watannin yana da ya kiyaye zai ga wata biyar sun yi kusanin bakwai kuma sun cika zai ke gaya maka watannin da suke gudu ni ina bibiya don su ba sun damu da wata bane sai sun yi rigima ne saboda haka ajiya shekara ta riga ta kare an kammala shekara ta kare wata ya kare shekara ta kare to wannan ke nan sannan kuma ko da ka baka san wannan ba ka san hidaya ba baka san tsayo baka san juya wani ƙasa da kuma juya ƙasa ba da yadda yake yi wasu ba duk baka san wayannan ba ka abu sassan ba in an ga wata yayin wata aka yi hidaya ya kwana ishirin da tara aka ga wata sai ne sai a sake a sake ilaya in ba ganin ba sai a cika kwana ala wannan shari'a ke da ilayen kiyama shari'a manzon a gidan ba ta sake kashi yana nan sun gudu ko yake wa akwai gudu da wani bayan gudu alaikum fa akbaru salatina wannan ayyar ba ranar da za a yi gudu kawo shari'a ke an bayyana ba wanda zai kantar wannan saboda ka da wani zai zo da wata dabara da ko ce akwai wata na'ura ko sun mai da sun ce a mu da an ce sun gudu ko yin saboda haka ita dai ce ai na kora ta nuna ba za mu ce na kora ita kawai za ta gani tun ba na ganin sai ce ai sai da na rasa mace to ai da na kora ta gudu mu sai mu gani saboda haka aka ce ba hal to kuma jama'a da yawan gaske sun ga wata a daidai lahadi sha uku ga watan satamba idanunsa ya ga wata da yawan wanda ya sa ainihin bayan bayan kwana goma da ya zama ran laraba ranar ne goma to kuma ku damuwa dama shi kamar ya bayan rubutun duniya ana ana ganin shi a lokacin guda ba ba ana ganin wata a lokacin guda ba muna muna yin ne in muka ga wata to gaba ba su gani sai ka saboda haka lissafin shi yana canzawa yana iya bambanta ba lalle ne zama ɗaya bai bai ɗaya duniya amma a cikin malamai akwai masu ra'ayoyi daban-daban akwai masu ra'ayin cewa akwai abin da ake ce masa uku akwai sashi sashi na kasa idan sashi mutum an ga wata ya hau wanda suka sashi a cikin malamai akwai wanda suke ra'ayin cewa an ga wata a wani wuri ko a ina ne a duk duniya ya hau kan kowa na aji an gaya ma wani wani ayatullah sai da ƙa'iri a hukum a wannan shekarar ya tambaya ne ce an ga wata a najeriya aka bugo ya aka ce an ga wata sai ce a tashi da shi shi yana da ra'ayin cewa in an zauta ko ina a duniya ana iya tashi ba sai an gani a gaba saboda wata ba na wani da na Najeriya ne da na ina da na ina da mu kuma nan mun sa'a wanda ce mun yi kan sa'a da sani mu kuma muna daidai wurin da ake gani wata lallai wannan wannan shine in ka in ka duba ga mun ba zai da ni ba mun nan daidai na yin gani wata mu tsakanin adin Najeriya ta arewa ba ce ba ka da ba da Niger da Libya da tsibirar da ke cikin Mediterranean su Malta din nan. To daidai dini wannan area kowace shekara ne ake fara da Lokacin da ka ga an ga wata a nan nuna za ka ga ita ta bayanin da ba ka su ba. Sai ki sai wannan area daidai wannan a ga wata amma gabas da shi ba gani bayan hukumar shi ba gani amma sai a gani. to kila sa'a ne muke yi amma muke fama da matsala amma ni ba na ganin ba wata matsala dangane da wai kiraya wai sai ya zama daidai da komai lokacin da su suka da yaran suka ce ba su labarin garuka sun ce ba a ga wata ba amma mana ka haka sun ce an duniya amma mana ka haka kalas kun ka bane ke bade ranar sa da cewa wanda yake cewa zai yi amfani da watan ganin watan saboda alheri ne ya tashi da azumi ko ko ya sallah to ya amfani da faɗuwar ranar su dun ya shawo mutum na ana gaba da asar da kuɗa ta gabashin za ka ga suna cin da biyu kai ma sai ka ce maka ga ga shi nan akwai akwai tela da zo da yake guban aba jinda da awa awa jibril da kuɗin da yin in ka buɗe za ka ga suna cin da biyu su kai kuma ka gaba da asar to tun da kana bin makai sai ka ce ta kai nan lafiya da ka shawo duk da akwai rana waye ce maka ainihin gani gani in mun ga wata alamun su gani muna yin mani ne mun gani sai ka shiga gasa gani saboda haka yana iya bambanta lokaci da iya bambanta lokaci ganin wata mana iya bambanta so a wannan shekara da na ga wasu da suke yi cikin kalanda sun ban mamaki wajen da suka yi tami chapter din nan wanda suka sa litini 29 ga watan zulhijja wanda yake da bin talata jiya ke na talatin ke amma sai suka ce kuma gobe alhamis ɗaya ba sun ce to ta ina watan ya ƙara kwana ɗaya ne kuna da zulhijja talatin da ɗaya ko sa kuwa samu in aka duba shekara su sun sa shida shida ne saboda haka zirgin ka kara sun sa shi da kusan shi da cika saboda haka in ka sa ainihin zirgin ya cika kaga bakwai sun cika ke kuma yadda suka faro ɗaya ga wata irin ishirin da hudu ga watan oktoba na bara dubu da ɗari dubu dubu biyu da goma sha hudu a bara ke ishirin da hudu ga watan oktoba wannan ya nuna kenan a ajiya sha uku ga watan oktoba to shekara ta kai kwana ɗari uku da hamsin da biyar kun ba za ta ƙara da shida sai dai alamun suna cewa ainihin kuma abin mamaki shi ne sai suka ce kuma suna suna amfani da abin da ake ce masa niyu wato lokacin da wata ya kan haihu lokacin da haihuwar wata ma'ana lokacin da ke fara kuma ga amma ɗan adam ba zai gani shi sai bayan awanni sai suka ce sabon wata zai haihu ne a ƙarfe ɗaya da minti shida a ranar sha uku ga wata ga watan oktoba wanda ke nufin jiya karfe ɗaya da minti shida na safe na dare kenan a daren shekaran jiya kenan daren daren da za mu yi ma'aure muna ce mu jike karen jiya da daddare kenan wato karfe ɗaya da minti shida na dare ba a lissafi su kudu da sha biyu suna cewa safiya ne to kaga kenan sun nuna cewa ga shi ranar sha uku ga wata ne wata zai haifu to kaga ranar sha uku za a gaishe kenan zai zama zai da ranar sha uku ma za a gaishe da yamma tun da karfe ɗaya da yamma da yamma za a gaishe kenan sai kuma suka ce kuma gobe ne ɗaya ruwa wanda ba zai yi wa kana dole sabon sai ka ce bai basar da nisa suka yi a kanan ba ko suna gudu gudu suna so da su dace ne da yadda ake misali ne duk da makarantun su hora su huta eh sun ce su kuskure ko ke to shi kenan za a rasa sun ce to ban sani ba wannan da ya faru don dai dai yau ne ɗaya ruwa ruwa amma wasu rayu sun ce gobe ne masha Allah sai zama a wajen kowa mai a ga wasu ko ina masu gargada masu ce gobe ne ko amma ko dai yau ne ko to lalle ne da kasantuwar a farkon shekara za ku ga cewa a cikin a cikin igbalul amal na sai ibn tawus ya a littafinsa na asali na ga su an yi buku na inji an yi masa an canza masa buku shi a littafinsa wanda yana da irin rubutu na tun da wanda ake gudun hajjariya an sa ya fara daga ramadan ya sa ramadan ne farkon shekara to sai amma a wannan littafin wanda ake buga na inji yanzu sai aka sa ya fara alma daga almara almara zuwa zulhijja in kuma mutum ya bar mafati zai ga shi ya fara ma da rajab wato ma'ana su su suka kama shi sai ibn awu bai fara da ramadan ya yi la'akari da ayyukan ibada shi ma abin da shek abbas al'ummi wanda ya yi babakir jina shi ma ya fara da rajab ya yi la'akari da yawan ibadodi sai sa da rajab amma in ba ka ba idan ya shekarar arabiya daga al-muharram ya fara kuma al-muharram kamar yadda aka kuma sai ya zo su wata ne mai alfarmawa wata ne da aka Allah ta'ala ya haramta ya haramta shishigi a ciki hana yakin mace in ba ainihin kawo muku al'ari a ke bayyana cikin watanni hudu masu alfarma yana arba abin horo al'adar horo din nan al-muharram shi ne na farko a shekara ko da ke a jera a jere zirkada da zirgijja da al-muharram su a jere zirkada da zirgijja karshen shekara al-muharram farkon shekara sannan rajab kuma ya zo a farko wa'annan su ne watanni hudu masu alfarma wanda Allah ta'ala ya haramta yaƙi a ciki ya haramta ya haramta ya haramta a ko'ina ba kawai a mahalli ɗaya da yake haramun domin wuraren da ya haramta ya ce haramin sani haramin maka da haramin madina shi ya hana ainihin yaƙi a wannan wurin ko a wani lokaci kuma ya hana ainihin a kashe mutum a wannan wuri wanda alfarmar da har jahiliya da larabawan jahiliya suna cewa masu hoton gumaka wanda suka suke da umaji na ɗaukar fansa ga wanda ya kashe wanda ya kashe wanda wanda ya kisa kai ɗaukar fansa wani abu ne kamar a jinsu ana bin bashi ne tsakanin gida da gida ko tsakanin kabila da kabila idan yan wata kabila sun kashe mutum uku a wannan kabila sai sai suna bin su bashi in suka samu suka kashe ɗaya sai su ce saura biyu haka nan aka ta zai in sun gama su kuma su ce kun kashe mana kaza mu ma sai mu rama ai mutum ɗaya a cikin mu yana daidai da biyar ne a cikin mu sai su je su kuma su kashe su kuma su ce haka nan wasu ce ba ku kai dogara zan ce mutum ɗaya a kabila mu yana daidai da goma ne a wancan kabila saboda mun fi su daren a kuma wanda aka kashe wani ce wani kake ganin ainihin fansan wani ya ce ai kabila gaba ɗaya za a kare inda kan akan ɗan uwansa da aka shirya saboda shi duk kabila gaba ɗaya su ya share wanda ɗayan su ya kashe yayan duk gaba ɗayan su ya kashe kan ganka ina su ne fansan yayan kaga su sun su masu bin bashin jini ne aka ce amma saboda kiyaye alfarman maka mutum zai haɗu da makashin babansa amma ya kare shi in ji a harabi akwai ma a kisa ko wanda ya ji ya bi yana son ya kashe wani wanda ya kashe ubansa kuma ya ban kwana da mahaifiyarsa akan haka ne da iyalansa cewa ya ji mutum zai tafi ko yana biye da shi yana biye da shi ba su haɗu ba sai a maka to sai kuma lokacin shi bai da labarin ma zuwa annabi sai sai ga mutumin sadararrar ya shiga wuri sai ya shiga yana son ya bi shi ne san yadda zai fitar da shi wata ne bai da kama sau sai ya shiga sai ga ashe sai jin bayani ashe ashe annabi Allah ya kona annabi sabo sai ya saurari annabi sai ya musulunta har ma sai da ya rubuta wancan mai kashe babar nasa tunda yanzu sanadiyar yana neman ya jiki ga ina ya shiga da shi ya shiga ya ji sa sai suka zama abokan to sai da ya dawo gida ma'aikata tana cewa ka gan shi ya ce na gan shi yana tuna na alhamdulillah na gan shi na gan shi ya ce ka gan shi ke ce ai alhamdulillah ai na shiga wani da kaga ka kashi ne kuma ai alhamdulillah zai ce zai ji gaba da gaba da ai mun hana gaba da jikin jikin maimakon ya kashe wato kenan ainihin su suna kiyaye alfarman halamin maka ko da a jahiliya ne mabotan gunki sosai ya gabatar sun ba masu an jiya da sai ce kai sa a nan mutu amma da a jahiliya ne da ka mutu sai ya jira shi ya fita yi ina faɗin wannan ne don ga abin da ya faru a hajji bana wanda ba wata tantama ba wani aikini mai hankali da zai ce mana wai haɗari ne an yi domin uku ne mutane sama da dubu uku suka mutu duk wani wani ko ko ko mutum ari ne kai ke tafiya a garin maka mazaunin maka ko ko ba maki in akwai ba maki in ka tambaye shi ne ba in sai ya dubi dubi ya kawar da kai ya kai sai ce muku ko ko ko ba ta kashe mutane yanzu ya sani tsari kashe mutane ne tabbas an kashe mutane ne ba wai a ɗari ba ne kuma me yasa mutane suke kokarin su koyi abubuwa da su sa da su kai inda haɗari ne aka yi aika ka mene ne na koyi koyi ai sai a ba a ba kowa ga wansu da haɗari ya kashe ko amma sai aka koyi saboda sun san abin da suka yi wannan wannan wuri ne wanda Allah ya haramta a watan da Allah ya haramta ga mutumin da Allah ya haramta mai idrani wanda yake talbiya bakon Allah ta'ala shi ne mai kiyaye kwamar yana ɗauke da kallon kyalle biyu kawai a cikin amma aka jefa shi a cikin wani matsala wanda yake rasa ikiramin sa guda biyu yau mutane jirgin har da masu gudu suka gudu ne tsirara da duk da hawa wannan ci mutunci haina kuma aka kara aka tunkuɗa mutane da ake tunkuɗa mushi aka tattara aka tunkuɗa da mota aka wa aka yi waje yin bayani aka ingiza aka ƙasa da mota ta tura ƙasa ta tattaki yadda in in in musan dabbobi suka mutaka bayani annan da suka yi wata da adam wannan keta alfarma za ma an shafi ta amma wannan ya nuna irin wannan abuwan a tarihi ba taɓa ganin shi can bai irin wannan bai taɓa kwawa tarihi ba taɓa ganin irin wannan kuma na da Allah ta'ala ya gaggauta kawo farsa farsa ya rike ga ruwan da aka kashe da zalunci Allah ya Allah ya haƙƙin su wannan wannan lokaci ya rura yau lokaci ne kamar in ka tuna mana zama lokaci ne kuma na addu'o'i da kuma ga Allah da addu'o'i akwai addu'a wanda aka rawaito na cewa a yi mutum ya yi ya sallah raka'a biyu wanda zai karanta ruwar la'a goma goma goma kowace raka'a bayan fatin da kuma aikin kursi goma goma wato raka'a da kowace da bayan fatiha da kuma goma da aikin kursi goma sannan in ya gama ya dai karanta wata addu'a tana nan wanda take cewa ya rabbi abin da na aikata a wannan shekara wanda ka hane ni ni kuma na yi jur'a na aikata ina neman yafewa abin da kuma na aikata na ɗa'a wanda kuma ce da kai ma auren lada ina da karɓa mai ko a siga da akwai siga da aka ce idan mutum ya wannan sallah ya wannan addu'a sai shi shedan ya yi kowa ya ce ya kai charles duk abin da ya aikata a wannan shekarar wannan mutumin ya rike da wayannan kalmomi ma'ana shi ya ingiza mutum ya aikata sako ga shi kuma ya wasu kalmomi Allah ya kai wato ma'ana ke nan mutum ya wannan sallar da wannan addu'a duk zunubansa na shekara Allah ya karɓa masa zai share duk zunuban kaga ko shi ce dan ya aikin manza ke tun da yake gashi an rubuta duk abin da ya ya kula a kalmomi ka babu laifi ƙarshen shekara ake so a karanta in mutum ya karanta jiya babu laifi in kun bai karanta jiya ba laifi karanta yau har wala yau ranar farko ɗaya ga watan ramar ana son mutum ya waye gari shi ma da raidar yadda yana da kyau tashi da azumi an ce a ranar ɗaya ga watan al-muharram ne Allah ta'ala ya aiki ya iya amsa ma zakariya alaihi salam addu'a ya ba shi aya roƙon da ya yi a daidai wata rana mai kama ta yau kuma sai Allah ya ansa aka ce wanda ya waye gari da azumi nan ya roƙi Allah ya biya masa bukata Allah zai biya masa bukata kamar yadda ya biya ma annabi bakari wato lokaci ne na na na roƙo rabbi la tadalli kullu ma anta khairu wa rabbi rabbi habli min ladunka waliya ya rabbi li wa rabbi min min ali ya rabbi wa tahu rabbi rabbi wannan abu ne annabi zakari ya yi wannan أقول لا تبدأ على حين الدنيا أرى لا فعل أقيس لا كأدوب على حين ذاك كما قال دول قبل لك الصوت كما قال ما يتيسر شيء ممكن أن تمزال صلى الله عليه وآله وسلم شيء يكن يكن يتصلى كأدوب أرى أن يجب أن أمر بأجر يتي اللهم أنت إلهي على الحكيم وهذه السنة الجليلة أسألك بها الإسمة من الشيطان والقوم على هذه النصر والقوة على هذه النصر أمر بالسنة kasu nan shi ne wani a cikin mafatin da duba aka ce manzara sallallahu alaihi wa sallam wanda ya aikata wannan Allah ta'ala zai zai zai kare shi har ya zuwa shekara daga shekaru wannan shekara saboda haka yana da kyau shi ma yawa shi ma in mutum bai yi ba yau ya duk majal yana iya yi an bai ba ayyukan da ake cewa da ɗaya ga wata aka sami ba kai a duk ga wata ba ku insha Allah Allah ba da sa sannan kuma akwai wani abu hijira dai yi mana lokacin zaka mutane suna ta magana hijira suna sai su ɗauko wata magana sai su ce wai da can ana ƙidaya ne da wani ƙidaya wai amma sai za mu wai wani halifa wai sai shi ne ya ce a sa ƙidayen ne da hijira annabi saboda haka ma sai ana cewa da hijira annabi za a yi kai to saboda haka ne ma sai aka dogo ana kiraya da can su laraba suna yin kiraya ne da wani sabon da suka faru masu ba a najeriya don haka ne ma lokacin da shigaran giwa da giwa ta zo da aka kai a harin abraha kenan sai suna ce masa amur bi daga nan sai a ce amur bi da shekara kaza aka yi kwari ko amur bi da shekara kaza aka yi kaza sai ana ce ana mutum shekarar giwa to shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi aka kai shi a shekarar giwa ne ya yi larabawan jahiliya su su jingina abin ya zuwa ga giwa su faɗi giwa amma mun mun san cewa ba wani abu ne ya sa aka rusa abraha ba illa kishin wannan manzo sallallahu alaihi wa ne don yana cikin uwansa a lokacin wato mu'jiza ce ta annabi rahama sallallahu alaihi wa ya sa ainihin aka gurguza abraha da rundunar da giwa duk a shekara aka ji mutane da abin su kawo harin su bi da girman tsara ne kuma Allah ta'ala ne kuma ne saboda haka mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yasa aka aiko da ɗayar ababi ta harbi Abraham da rundunarsa da hijaratin min sijji lokacin da shekara da shekara manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi cikin shekara arba'in aka yi masa wahayi sannan yi shekara goma sha uku yana kira a Makka yana shekara ɗan hamsin da uku kenan sannan ya yi hijira zuwa Madina sannan bayan shekara goma a madina allah ya ɗauke shi ya zuwa rahama a watan sahara na shekara ta goma sha ɗaya kenan bayan hijira wato shekara ta goma ciwon da kamar kama to a lokacin manzo allah sallallahu alaihi wa alihi ya rubuta wasu kuma an yi an yi rubuce-rubucen tarihi ba za ka ga ayyau zaɓen imam magirma su masu jingina shekaran hijira ya zuwa wani amini sai su ce a shekara kaza bayan hijirar manzo Allah aka yi kaza kamar kwatu makar za su gaya maka bayan shekara ta takwas bayan hijira za su gaya maka aibar shekara ta kaza za su ce maka ohun an yi shekara ta kaza badar an yi shekara ta kaza bayan hijira kaga ashe dama ce ana shi bayan bayan hijira ne to yaushe ne kuma daga baya bayan manzo Allah ya rasu a cikin wani halima ne ke yi ba wani halitta ne in ko hijira da da ai za mu iya tambayar mutanen nan to ila yin da hijira da kuke cewa dubu da ɗari da talatin da bakwai muna da tambaya addini ne za mu tambayi wani mutum mu ci masa addini ne ina tambaya ne addini ne ne za su ce mana eh masha addini ne eh eh waye zo da addini Khalifa wani ko kuwa annabi umar ne kawai annabi muhammad ne zo da shi saboda haka addinin annabi muhammad ne ya jira an fahimta ne ba mu san dalilin sa bayan annabin ya mutu kuɗi ne mun ku ba wani khalifa kawai ne kai na wai shi ne girgizo wani lokaci inda ba abin nasa ya zama rikici wani lokaci su ce bayan shi ne ya fara kira wani lokaci a lokacin annabi ne wai shi sai ya fara rubutu zan a tun annabi shi ko ya ba a zai shawara da mutum kasan su suna da sun- suna iri suka kafa ruwa da masu baka da jirgin suka nuna sabon waye amma kamar akan tattauna ne a tattauna da wani su annabawa a ce me ya kamata a yi kaza sai wannan ce kaza sai wannan ce kaza sai annabi ya ɗauki na ɗaya daga cikin wayannan annabawa ba su ce masu annabawa ba amma ya kai rai ne wani abin da ajibi masu kace wasu wani wani wahayi masu kan nuna wani abin da ba annabawa al'adun al'ajabi duk abin ko mai da ba a kuma fi na faɗi mu a wurin mu hijira addini ne kuma manzon Allah ya zo da shi saboda haka akwai hikima wajen yin kidaya da hijira kan Allah tsari kada ya ce mai sa ba mu fara kidaya mu da mi lafiya ba kamar shekarar giwa din nan maimakon giwa muna yin shi shekara aiwa annabi mu ce so kuma maulidin annabi 17 da watan rabiul awwal sai mu sashi a shekarar kuma sai kun musa da bin awal a wannan ɗayan watan farko ko kuma an da wannan shekarar mace shekara ta farko bayan kai kwa kanin daga nan sai mu rufe shekara biyu bayan kai kanin sai mai lissafi da yawa kaga a wannan shekarar hijira za mu ƙara hamsin da uku kenan sai ba mu miladi kamar yadda masihiyawa suke rayuwa cewa daga haihuwar annabi isa su ke da wanda ya kuma a wurinsu akwai maganin cewa ba haka ba ne amma dai yanzu dai in kuma mutum da ya ƙara ana ana ce masa ma miladi tunda ya shahara amma wajen masu taƙiƙi zara ta lallai ba ba tabbacin cewa da hujjar da haihuwar annabi isa ne wannan hidaya amma da wannan wannan kadar ce ai nazara suna amfani ne da haihuwar annabi isa me yasa ba ba mu amfani da haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato kamar da kuke cewa yanzu miladiya mace dubu biyu da da goma sha biyar ko to me yasa kuwa za mu sa mila da yawa wannan hijira ne mu kara mashi hamsin da uku maimakon mu ce dubu da ɗari da talatin da misali sai mu ce dubu da ɗari huɗu da tamanin da wani mun kara da amfani da aiko me yasa kuma za mu yi amfani da lokacin da aka aiko shi ba tun da an aiko shi shekarar goma sha uku sannan hijira ko fara da lokacin da aka aiko shi ba akwai hikima wajen zaben hijirar annabi a matsayin lokacin kira hikimar ita ce lokacin da aka haifi annabi an maloni a bishi cewa mai shekwan kiyawa lokacin da aka aiko shi a yanzu haske ya fi kai amma lokacin da ya hijira addini ya fara a goron ƙasa domin lokacin da aka lokacin da ayyukan annabi abin da ke shigo a duk doron ƙasa shi ne nuhun jahiliya ko lokacin da yake kira shekara goma sha uku na amurka duk jahiliya ke da iko wanda aka aiko shi jahiliya ke iko har da duk zama shekara sha uku da yi jahiliya ke iko amma lokacin da ya yi hijira an sami wani wuri a nakaruwar ƙasa wanda ba ainihin jahiliya ke iko ba. saƙon da ya zo da shi ke domin manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi da ya je madina ba ya je ne a matsayin ɗan gudun hijira ba kamar da ɗan gidan rage su hijira wanda wanda ya hijira wai ɗan gudun hijira ko ba yake a matsayin ɗan gudun hijira ba ne ba kuma an ba shi mafakan siyasa ba ne kun san idan mutum rigimin siyasa ya sa mutum ya gudu daga ƙasarsu kamar misali idan aka yi zaɓe ya faɗi kuma ainihin aka laluba aka ga farman da ya yi ya saci biliyoyin daloli kuma ya yi kashe-kashen mutane kuma aka fara bankaɗowa ya fara zane yanzu a cakko shi ƙarshensa zai amayo kuɗi sannan kila ma ƙarshe za a rataye shi to sai ya danna a guje sai ya je ƙasa wata ƙasa ya gudu in ya je can ƙasar sai su ce masa to ka zauna a nan amma dai da shari'a ba za ka koma bakinka a lamarin siyasa ka san ku kuma ba za ka tura runduna da ka san su kai dai ka zauna shiru mu kuma za mu baka wurin zama da abinci kai shiru da bakinka kar mu je ka koma bakinka a siyasa ran da wata ba a zama ce musu ce musu ban da hira da yan jiya nuna idan suka ji ya hira da yan jiya ya sauki shugaba mai ci ya ce in shi barawo ne ai shi ma wancan shi ma da ya ce inda da bana da in ya ranar sata da zama bana da wayi sun sai a a a ka saba alkawari to san yi da karo ko kuma sai mutum a ka an kazan kazan kuma ya san in aka yi a shi an kazan su bayan ya amayo kuɗi kila ma za a sa ka to gudun hijira ya ko kuma dai ko da ba ba ne ko da ko kuma dai wata rigima ta kawo kuɗi ko aka ci shi da ya gudu in ya ji sunan shi ɗan gudun hijira to ba za an kore shi ina an kore shi ne daga maka don mutanen da sun ce ba su da bukatar su ba su bukatar su ba su bukatar addini saboda haka ya nemi ya sami ya ya ya ya ya ya gudu daga gare su ya guje su da addinin su amma da ya je Madina to ba an karɓe shi ne a matsayin dan gudun hijira ba kuma kuma kan siyasa aka bashi abin da ya faru a Madina ya bambanta da duk hijira da ka sani a tarihi shi ne ya koma madina sai a koma madina suka zo gaba ɗaya suka karɓe shi a matsayin shugabansu jagoransu ya iso kun taɓa ganin wani bako ya gudu ya je wani gari ya ce shi ne shugaban wannan gari ya je wata ƙasa ce shi ne ma shugaban ƙasa to shi matsala an tare shi an ce shi ne shi ne gwamnati shi ne shugaba madina ta sallama masa ne ba kawai mutanen madina ne suka musulunta ba mutanen ita kanta madina ma ta musulunta don haka ne ma ta zai suna kamar yadda cewa ki zai canza suna ya koma ya sami sunan musulmi sa to da can sunan madina ya sarri sai ta koma madina tunani madina tunani birnin annabi al'umma suka sallama ma annabi a matsayin shi ne shugaban su jagora matsala ya yi shi matsalar yadda a gudanar da zaman al'umma ya ba kowa haƙoƙi ya ce ga haƙƙin musulmi ga haƙƙin waɗanda ke ba musulmi ba ko ya huda ko ce ga haƙƙoƙin su ga haƙƙin mata ga haƙƙin da za ka haƙƙoƙi ya tsara yadda za a zauna a rayu ya zama shi ake yi ko ko kake nan wannan shi ya sa ainihin hijira ya zama muhimmin abu saboda mene yanzu an kafa daula islamiyya daga nan shi ne kamar tushe da aka samu wanda asali wanda daga nan addini ya shiga yaduwa ya shiga yaduwa har ya mamaye duniya wannan duwan haske wanda ya fara daga birnin madina sai ya dinga yaduwa madina ta zama birnin manzon rahama sallallahu alaihi wa nan ya rayu shekaru goma din nan nan kuma ne ya Allah ya ɗauki ransa nan kuma aka aka kwantar da shi nan ne makwancin don haka ne mamu a wurin muke ganin ainihin in ana batun darajar wuri ne to madina ta fi maka saboda annabi yana inda da annabi yake da ya fi daraja manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi ya dubi ba ya dubi ka'aba yace ma azama yace ba ka'aba kina da girma amma ran ran mumini ya fi ran mumini ji matsala ya fi ya fi ya fi ƙaba da rai wato da za a ce da aka da aka ce mumini da aron da kaba wanda ya kamata ta ce aka rasa mumini kaba da dutse aka gina ana iya bai da amma an kashe mumini an kashe shi kuma wanda ka ga yadda jarima ɗin da wayan mutane su kaika na kashe bayan Allah don haka da ne in daren mumini ya fi kaba daraja ina kuma wannan mumini shine manzan rahama ya yi halitta ya ka gani inda yake kwanciya ta daraja nan daraja kuma ta fara da daraja amma inda annabi yake aiki nan ya zama dan nan da zuwan sa wannan mahalli sai ya zama shi ne ainihin tushen al'adar iyali har wa rayu wannan yana nuna mana muhimmancin tabbatar da daula da sunna a kowane a kowane lokaci domin yanzu yadda muke a zuba din nan wani suna da'awan cewa shi addini so da shi addini kai za ka abin ka ne ba ruwan karba ruwan shi da siyasa kaga da ainihin haka nan ne da ainihin babu bukatun aka ba dole a kan kuma da ba da hijira bai zama mutum ne ba tun da annabi zai iya sanar sa ko da yake a cikin kunci a madina kuma da ya yi abin kamari musulmi suka yawaita dole mutane masu su sassauta a yarjejeniya a za su wani area na kaba a ce wannan area na musulmi ne nan wani kuma na masu ruwa ko ruwa sai a zo ga kasa ɗaya al'umma ɗaya ba wani wajen addini kowa ya nasa amma da yake a manzannin sai ya yarda ya ce lallai la ilaha illa sai wani tsaye magana guda sai an tsarkake kaba daga gumakansu har ya zuwa lokacin da ya shiga maka da nasara ya tsarkake ka'aba ne kuma sai ainihin ya kai manzu shi dan ya fi da rai akan za a bauta masa a wannan gobe ya fi da rai akan a dawo da gunki a bauta masa wannan shine ma'anar aliyau da isar da zai na kafa wurin dini wai wanda suka kafirce sun yi yanke kauna daga addini kuma ana sun yanke kauna akan za su dawo da gumaka su bauta masa sun yanke kauna akan cewa za a dawo da zata da kusa da mana ta tsara su ta sun yanke kwana ka za a sake ɗora rubar abin abubuwa a doron da abu abubuwa sun yanke kwana yanzu kuma abin da ya rage musu sai dai su shiga musulunci in za su yi barna su yanzu a matsayin musu amma dai ba su ba dai su kawar da addini kamar yadda suka so da farko su kawar da addini ne su tabbatar da bakon ruwa kansu don aka yi a kan bakon ruwa kanin suka zama manya kuma wannan akan wannan addini suna ganin su za su koma baya ne da abin ya ci karfin sai suka ga sun kuskure ga wasu da shi fata ta za su mutu mutu shi ga shi yanzu ya abu ya tafa yanzu ba su da wata tsayi illa ko su shiga ciki ko sa samu abin za su samu suka shiga suka shiga cikin addinin musulunci nan haufan wata ma'a da tsoron in ba su shiga ba za a binne musu wani ko kuma za su gama da kaskanci da walakanci da kuma kwaɗayin in sun shiga za su samu mulki kuma suka samu bukatunsu suka kiyaye tunaninsu kuma suka yi mayan mulki suka kafa daula za ka samu dauloli banu wada da banu wada suka yi suka yi mulki da sunan addini amma suna kin yin wanda ya zo da addini da so samu ne da son ta amma sun fi dare a kan dawo da kuma kuma a zuwa ka kasa da kuma kamar yadda mutane ake cewa shi ɗan ya fi dare a kan a wurin kanasa a wannan ma'ajin amma an bi shi a koma bayan bauta zai yi sai dai sai dai sai dai a yi saɗe shi a wani a sa'a ma Allah a wani a bi shi ɗan a wani amma ba a dawo da ruwa so za ka yanzu kaga ainihin da su aka aka kai shi bayan Allah wanda suka zo ziyara ziyara da ake kalla wannan an yi ma shi ɗan ɗa'a ne a abin da ya yarda amma a dawo da gunki a ce gunki za a zo za mu wani masu kamar da ya kawo saboda kuma tabbatar addini muhimmin abu ne ko da ko da ba zai tabbata hankoronsa za ka shi ne wannan umniya ɗin kowane annabi wa ma arsalna min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna al-ashqan fi umniyati to am tamanna din ma da ke buri me yake buri menene burin kowane annabi tabbata ga dini addinin da ya zo da shi zaɓa da ya zo da shi ya tabbata to sai shi ɗan ya biya wurga wani abu a wannan burin na annabi shi kuma ya ƙoƙarin kawar da wannan addini da tabbatar da shi kuma abin da zai saba ma addini to sai Allah ta'ala ya kawar da abin da shi ɗan yake kafawa ya kuma tabbatar da addini wannan aya wannan aya nan da kuma da suke kuma saboda irin fasarori suka ce umniya wai karatu umniya ya nuni to ko da addini a koransa shi ne tabbatar addini da sakon da ya zo da shi ko ya tabbata ko ba ya tabbata ba. idan Allah ya turo manzo sai ya kira ya ci kira mutane zuwa ga addinin Allah sai suka ƙi su amsa sai kaɗan suka amsa masa sai mafi yawa ƙarƙashin jagorancin shugabanninsu suka ce in ba a kashe wannan addini da wanda suke bin shi ba za su ba su koma da mu a cikin addini sai suka kashe addini suka kashe wanda ya imani da shi ko tambaya waye hasara annabin ya yi hasara wanda ya imani da shi ya hasara waye hasara wanda wanda ya yi bin sa to idan kuma Allah ta'ala ya so addini ya tabbata suka yi kuma su duk yake wa sai da addini ya tabbata nasarar daga wajen wani ne saboda haka idan addini ya tabbata a ainihin wata baiwa ce da Allah ta'ala in ma bai tabbata ba ba gazawar annabi ba ne ba gazawar da suka imani ne abin da ya hau kan annabi ya isar da sako abin da ya kai ya hau kan wanda aka isar da sako su a su sako shi kenan saboda haka wannan wannan niyya wannan yunkurin tabbatar addini wani abu ne da wajibin kowace al'umma ta yi a kai ya yi ko bai yi ba kuma ta rayu kai kai ta yi gwagwarmaya a kai ta rayu har an mutuwa abin da ya ɗauka ku kenan ku dunga ta fafata a kan addini siyasa maza ko ya tabbatar ko mu mutu wajen tabbatar da shi wannan shi ne idan kun yi haka kun yi nasara ba wai sai ya tabbata da yana neman nasara kai nasara ba in ka ce mana tabbata da addini shi ne nasara shi tabbata shi ne shi ne ba nasara ba sai ce duk mai annawa ba shi ne nasara ba annabi Musa ya tabbata da addini annabi Isa ya tabbata da addini har abul anbiya annabi Ibrahim shi ya tabbata da addini tun da tun da zamanin kaga an kan ba da kushi suke da ba su suna tsara ba ne su shi sun zaba sako amma ya zamanin su mutane ba su amsa musu ba su ba kani ne amma wannan annabi Allah ta'ala ya ga dama addini ya tabbata da su haka yi ko kuma bayan sa wanda su ya mutu su suka waje addini suka mai shi shi makami mulki to har suka zo da su su bayan Allah har ya zuwa lokacin da kayan ajiyar zuwa wani jami'i kuma zai zo ya tabbatar da addini irin na manzo Allah an ko an su amma kafin ya bayyana hankoron kowane mutum shi ne tabbatar gwamnatin ayin yanzu haka akwai fata gwamnatin ayin sannan nan ayin shi idon awa bai da kun ki ko kun so kun yarda ko ba ku yarda akwai gwamnati gwamnati biyu ne da gwamnatin ayin da ta ingilishi ba aikin da shi ne ka iya kokarin ka tabbatar da gwamnatin ayin tun kafin mutum in in ya so ka cika a wannan hankora to sai abu na ƙarshe wanda ke mu hasatan watan alfarar kuma ya zo mana a wani yanayi na jaji domin goma ga shi a shekara ta 61 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi aka yi aika-aikan da aka aikata a fadalin karbala wanda ikirma wanda ainihin aka aka ba makiya dama su amayar da duk irin ƙeyar da suke mawaza kuma da suka nuna duk irin ƙeyar wanda a faɗin imam zain alibin yake cewa ko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nasiha yi wasiya yi yace bayana ku kashe iyalan gidana wa abin da aka yanka ba ba za su abin da suke ba zai wuce aka to ba zan sana abin da suka aikata a kan bara abin da ko a jahiliya su ba su aikata ba a ko kuma mutum da ya rubuta abubuwa ya ji jera su ɗaya biyu uku huɗu biyar shida har sai da ya kawo abubuwa da zan da barka da kimanin ashirin da biyar wanda a jahiliya laraba ba su ne a ma'aikata ka ba daga cikin su an da kashe mata jahiliya laraba su kashe mata a kan bara kashe mata ba a kashe jarirai sun kashe jarirai ba a gutsa kai sun gutsa kai ba a ci cin da wuta sun cin da wuta ba a masar da gawa sun yi masar abu sun suka nuna zahirar ainihin da ba suke fara bayan imam musa ya ga kuma ya nuna musu da rashin dacewa abin da za a aikata da nasihohi yana nan su ko shi wani suka ce masa kai za mu kashe ka ne saboda kin kuwa a ce ba shi yakin ba a wurin farko da suka gaya suka ce za mu kashe ka ne zan duk mu raye mu ran mun gayya a kan abin da uban ka yi mana a badar da gonai farko da suka ba za mu rama abin da uban ka yi wasu riwayar da suke manzanka sallallahu alaihi wa abin da ya mana a badar da gunai da ko badar sun zo su kashe annabi ne sai Allah ta'ala bai yarda ba ya kare annabi sai abin ya juya su suka yawa kafa ko sun ci hausu mana ko nan da sun kare duk yan karfin su a kan ranar shi ma za su zo kashe annabi na Allah bai suka ce goye mu za mu rama su abu bayan ya nuna musu duk hujjoji da cewa to ko shi ne wani yana yana hanyar su su na gaba da ku Allah ku ga yanzu wannan dokin da ni kuke dokin wani suka ce na manzo Allah wannan rigar da ke jiki na rigar waye suka ce rigar manzo Allah wannan abaya da nasa abaya waye abaya wannan kwalkwalin da kai na kwalkwalin waye suka ce na manzo Allah wannan sokin da ke da kuma wani wasu kace na manzo Allah wannan dabbobin da ke da kuma wasu kace na manzo Allah sai sun ce kai wanda kake cewa ne kuma gani kake cewa yace ba mamaki da su wanda an cika ta kuma kuma ba abin da nake ga muku da kace shi ba shi ni dan yar annabi ku ba wannan dan yar annabi a doron kasa ba da kuma bai cancanta ku shekar da jini suka ce masa ko da annabin ne ya zo za a kashe shi Ada apa suka pakai kolor? Suka cek emang kerja bukan lagi di orang kata kata. Walaupun dia berinci, semua yang berkata sunnah syidah, sunnah dan Allah, sunnah dan Allah. Wannan mamaki shi ne har an ce an ce ainihin yayin da al'akbar ya fito sai da suka zuwa wuri suka ji ana da jinjin suka ana da yin kuke mafi ana ne suka ci ama sai suka ba sai suka je suka ci kai masu bane jikan sa ne amma da sani ya ya ya fi kowa kama da manzala kama ne ba shi bane sai da suka je suka kashe shi wanda aka ce shi lokacin da yaƙi yaƙi duniya ainihin dawakai an koyar da su dabarar yaƙi in sun ji in yake yake in ka kama gashin wuyan doki ko ya sa abin da kuke yi ma'ana ya koma da kai gida ya yi gida to iya sai sai Allah aka bar ya kama gezan wani wannan ya na gida wannan gashin wuyan dokinsa da ya kama ya ja sai doki ya kama ya yana son da mai shi to amma da ke an ji masa ciwo an ji mashi al'akbar ciwo jini sai na tarwa sai ya zuba idan rubuci sai doki ya zama baya sai ya sai a wajen tafiyar sai ya je wajen makiya suka ɗauki al'akbar suka musu shi gotuwa gotuwa ba wanda ya shi kamar da musamman Allah ba wannan wannan wannan abin da ya faru wanda wanda ya zama ma'auni na gane ina addini ne ina ma'amuka addini ne ina masu addini ne ina yau mai yau shi yasa kuma dole jajantawa ya zama zaunan nan a daidai wani lokacin ko lokacin yake jajantawa saboda ko ɗan nan kwanaki ɗan nan kwanaki kwanakin jajen da suna wannan abin da ya faru ba kawai domin kujerar da ta yi ba kuma su kuwa ka ga bayar ga kuna kuna kuna zama na maganin ne ba ya ga ya wuce ba zai dawo sai mu ce ya ga abin da ba darasin ne kuma da shi yasa ba kuke da ba shi yasa ba ku sanai mun ba ku so a tono abin da ya faru da ku kuna son gobe ne ko kuna son ku tono da don a gano mai sa mai mutane suke wani wanda ne suke me ne me na su mai kai annabi in ka ba su annabi ba shi ya zo musu da shari'a ba ba shi ya zo musu da ilimi ba da ba can suna su yanzu ya kafa musu daula ba a can su mai ya kawo wannan kiyayya ya kamata da mai ne aka ne bincika wannan abin da ba su da ganin sun zo su gani wanda a shiga ke da kuma wuce haka wannan zaman jaje mun fara ke nan insha Allah wa ila ila masha Allah ai zuwa ranar ashura da kuma ma bayan ashura insha Allah sannan kuma da wanda ya wani lokaci lokaci ne na wata wannan jaje a rokon da wani a'imma din da yawa cewa ba a ganin su suna dariya in an mara da kama kuma suka kuka ne suna da abubuwan da ya faru sai da ya raya sai yana daga cikin raya al'amuran هذه فإن الله منع يا عمر لا يمنع أحد هنا كما يا عمر أما هنا daga cikin nuna kauna ya zuwa gare su kuma da ke kauna su ne yake baƙin ciki da baƙin cikin su yake farin ciki da farin cikin lokacin farin ciki na su sai su sai farin ciki lokacin baƙin ciki da baƙin ciki fato la shakka wannan waƙi a karbala waƙi a ce da mai mai mai mai mai ainihin tsotsa rai girgiza zukata kuma zafin kuna shi yana da cikin son waɗannan mutane kuma kaunar su ne sa ake tuna wannan bana kuma a yi abin da ya faru sannan kuma daga irin wannan tunawa ne rayuwar abin da aka so a danne shi da ko makiya sun san da shi ya sa ma ba su sai da sun fara su ta surutai alhamdulillah ko anan ashura masallacin ya da yan shekaru baya ba kwan abu ne amma yanzu ya zama ba yanzu ba kwan abu ba ne yanzu ya zama sanannen abu har ma wani masu surutai su ma ainihin ya ta kai mai yanzu surutan nasu wani ke muku ba da mu su ne su rubu ne kawai mukan zara musu mukan mutukan banza da su ne su ta ta yi idan suka gama sai su ga ana ta ba su amsa amsa ɗin shi ne wannan ashuran da ba ku sosai za ku gara an samu ko kuma sai ku sai sai sai duk abin da za ku yi sai kuma sai kuma sai ku amma a shi ba na ci gaba da insha Allah to insha Allah dai dai lokaci ya kure na ko ko me da mun yi mu tashi karfe kala da shi haka muke so dai zan ko me muke ciki mu tashi kala da shi gashi na an dauki lokaci ina mata wannan shi bayani na so ya zama an ƙara wannan bayani da wuri amma ya san tsawon insha Allah za mu karanta ziyarar Ashura shi kadai sai mu tashi yayi gobe akwai bayan da yara sun da sauransu akwai addu'a da an da rai juma a gurguje da yaran ashura assalamu alayka ya aba Allah assalamu alayka ya ibna rasulullah assalamu alayka ya ibna السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالم السلام عليك يا دار الله وكفار السلام عليك وعلى الأرواح التي حملت بجنائك عليكم مني جميعا صلاة الله على المرء والليل والنهار يا أبا الله تقربت الربيع وجلت عظمة المصيبة بك علينا وعلى جميع عالم الإسلام وجلت السماوات على جميع آل السماوات ولعن الله أمة الناس والأنصار والبدن والجور عليهم وعلى الدين ولعن الله أمة دفعت من قامت ومن عن مراتبكم التي رزقكم الله فيها ولعن الله أمة كفرت ولعن الله ولعن الله المكذبين وريح إلى الله إليكم منكم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله مسلم لمن ظلمكم وحرب لمن حارب إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية الخاطئة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله أمة الصالح ولعن الله الشقراء ولعن الله أمة أسرجت وأعجمت ونكبت وتنكبت الكتاب بأبي أنت وأمي لقد أظلم مصابي بك وأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرم الدنيا والآخرة يا أبا الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتل وبالبراءة ممن استطاع وبالظلم والجر عليكم وأبوه إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس الله وبنى عليكم يا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم والدعوة إلى الله إليكم وتقرب إلى الله ثم إليكم ثم والدتم وموالدة أبيكم وبالبراءة من عداكم ومسكين لكم الخير وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم نيتم لمن ظلمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم وأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقنا البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي له عند الله وأن يرزقني له الآخرة مع الإمام وأحيي مبادر الناس وأسأل الله بحكمكم وبشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيحكم أفضل ما يعطي مصاب المصيبة مصيبة ما عظمها وأعظم رضيتها في الإسلام في جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك ثروات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبرك به والأمم يشعرون آخرة الأكابر اللئيم اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموطن وفي نبيك صلواتك عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية وزيد بن معاوية ومنك لعنة أبدا الآبد وهذا يوم أخبرت به آل زياد وآل مروان تحديث الحبيب الحسين صلوات الله عليه اللهم فضائح عليهم العنك والعذاب اللهم اني اتقرب اليك في هذا اليوم في موته هذا وايام حياتي بالبراءة منه والعن عليه وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه الصلاة والسلام اللهم العن أول لا ظلم خلقا محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن السبب التي جعلت في حسيننا وشارعت وبايعت وتابعت على رسولك. اللهم العنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بالجنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت والليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهدي مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم قص أنت أول ذلك بالعلم والثاني أولا ثم العلم الثانية والثالث والرابع اللهم العلم الإذا الخامس وأنت ذات الإحياء ومن الرجاء ومن سعد وشمرة وعلى أبي سفيان وعلى زيد وعلى مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين على نصراتهم والحمد لله الحمد لله على دينه ورؤيته اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الغروب وثبت لي كلام صدقي عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين كفروا ويحبون الحسين عليه الصلاه والسلام اللهم وفقك يا رب على خير من شكرك muna roƙarka duk alkhairin da wannan shekara Allah ka sadar da mu da shi ya rabbi kiyaye wanka daga sharrin wannan shekara muna roƙonka ya rabbi abinda muka aikata a shekarun shekaran baya na da'a Allah ka amsa mana wanda muka aikata na gobe Allah ka yabe mana wanda muka ji kamar mai zama da nuna mana farkon shekara mai zuwa da shekaru masu zuwa insha Allah cikin koshin lafiya da yawan اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه على آله وفاته وسلم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم